سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى اله وصحبه والتابعين لمن هدي الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته زan fara da tafsiratul anam za ta shafi usatul ihtibas ne ko ya zo a cikin littafin da ake kira asasul ihtibas wato asashin dosanowa wanda shi wannan littafin littafi ne da wani malami ya tara banda in ya kawo matsala to sai kuma ya kawo tushenta a ƙur'ani da tushenta a hadisi da kuma tushenta a karin magana na larabawa da irin abin da mawaƙa suka faɗa a kan wannan lamarin shi yasa ake kiransa asasul iktibas wato hashashin dosanoma ma nasu abin da nasu sa inna sharafa bil fadli wal adali ɗaukaka na kasancewa ne da fifiko mutum a shi a kansa ya gina fifiko ga kansa kuma ya kula da nadari la bil asli wan nasab ba wai yana kasancewa bane da asali da dangantaka ko mutum dan wane ne in ya lalata kansa sai ya zamo lalatacce kuma ko dan wane ne a lalacewa in ya tsaya gyara kansa sai ya gyaru shi yasa ba duban asali ne a duban abin da shi kansa dan adam ne shine babban abin dubawa وفي ذلك ورد في القرآن أكون وانا ليزوى القرآن قوله تعالى فالأبنج تبارك وتعالى فلا أمسى بينهم يومئذ ولا تسأل وكشن lamari zai kare gaba ɗaya ya zamo an yi busa a cikin ƙaho to a wannan ranar ba magana cewa ni dan wane ne ko dan wane ba a tambaya daga shi wannan fa wane ne sai dai wannan wani aiki ya zo da shi a lahira tambayar da za a yi sai dai wannan wani aiki ya zo da shi a wani wajen kuma Allah yake cewa inna akramakum inda Allah ya atqakum inna Allah alim khabir hakika wanda yafi girma a cikin ku wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah domin ubangiji masani ne ya san abin da yake fili ya san abin da yake koyi wa wala da fil ahadisi ya zo a cikin hadisai yaro fil jahiliyyati yaro fil islam za fa wanda suka zaɓaɓɓu tun zamanin jahiliya su ne ke zamowa zaɓaɓɓu ma a musulunci amma fa in sun tsaya sun fahimci addini in har sun fahimci addini wallahi laysa li ahadin ala ahadin farlun illa bi amali wani hadisi kuma yake cewa wallahi ba wanda ya fi wani sai fa da aiki in ka yi aiki kyakkyawa shine zaka fi wanda bai aikin irin wannan ba hasabul rajuli huluquhu wa karamuhu wa dinuhu a wani hadisin kuma ake cewa daukakar mutum ko dangantakar mutum ɗabi'arsa da karancinsa da addininsa wa ma fi da kalmar amsal amma irin wannan abin da ya zo a cikin hikimomi da misalce-misalcen magana to akwai asharafu bil fadl wal adab la bil asl wal nasab cewa ɗaukaka na kasancewa ne da fifiko irin fifiko da ka tara da ladabin da kake tafiyar da rayuwarka a kai ba wai duban asalinka cewa kai dan wane ne ko jikan wane ba ba duban dangantaka ba karamin nasar husnul adab a wani kuma karin magana larabawa suke cewa girman dangantaka shine kyalla dari wanda yake da kyalla dari shine wanda za a ce dan wani almar'u farilati ya bi farilati ali wata kuma wani karin magana kuma ko wata magana ta larabawa take cewa shi dan adam na kasancewa ne da irin tukurin da ya hayya zama wani mafifici ba wai da tukurin da mahaifinsa ya ba da mahaifinsa ya yi kokari ya yi kokari har ya kai inda ya kai idan shi bai tsaya ya yi ƙoƙarin ba sai a tashi a baya a sharafu bin imamil aliya ladar rahimil baliya wani karin magana na larabawa yana cewa ɗaukaka na kasancewa ne da himmomi maɗaukaka ba wai da kasusuwa wadda take ta ta bushe ba ko ladar imamil baliya da kasusuwa rididdigamu kasusuwa wadda sun gama tsofewa takallam min adabika lamin hasadika in za ka yi magana ka yi magana daga ladabinka ba wai kace za ka yi magana a kan cewa kai dan wani ne ko jikan wani ba usura ararikum al'adam babbar katanga ga mutuncin ku shine ladabi wanda duk bai da ladabi wanda bai da ilimi to bai wa mutuncinsa katanga ba a iya taba mutuncin nasa ta ko ina adamul mar'i hayrun min zahabi ladabin dan adam ya fi daga zinarinsa man fata wa hasabu nafsi lam yamtafi bi asali ali wanda shi a kansa mai aiki ba da za a ce ya zama wani abu to duk wani aiki tukuru da mahaifinsa ya ba zai masa rana ba man fata wa adab lam yanfa'ahu al-hasab wanda ladabi ya tsere masa bai ilimi ba balle ya ladabi to wannan cewa shi dan ladabi ba zai masa rana ba al-adabu ahadul mansibain adab ladabi shine ɗaya daga cikin garazobi guda biyu al'adabu wasilatun ila kulli fawila wa zari'atun ila kulli sharifa ladabi tsanantuwa ne zuwa dukkan wani fifiko mai ladabi ba fifikon da ba zai samu ba hanya ce zuwa dukkan tsaya matsayi maɗaukaki a ta'allumu fi sigar kan na ishfil hajar a tsaya a yi koyo tun ana ƙuruciya kamar rubutu ne aka yi a jikin dutse kamar a kankara dutse ne a yi rubutu mun addaba auladahu argama hussara wanda ya tsaya yi wa 'ya'yansa ladabi ya ba 'ya'yansa ilimi to ya tarbuza hancin masu masa hasara man lam yata'addab fi sigarihi lam yata'assab fi bani wanda bai kotsaya ya yi ilimi ba ya yi ladabi halin ƙuruciyarsa ba fa zai zama wani abu ba da da ya girma al'adabu min al'ada wa salahu min Allah ta'ala iyaye su suke tsayawa tsayin daka su ga sun yi wa 'ya'yansu ladabi sun ba ‘ya'yansu ilimi amma gyaruwa kuma wannan daga Allah ne sai wanda Allah ya nufi ya gyaru shi ke gyaruwa duk irin tsawa uba in Allah bai nufi a gyaru ba za a gyaru ba Allah ya kare man lam yatahammal zulla ta'ammul sa'a baqiya fi zulmil jahli abada wanda ya kasa dauke wa juriya kaskanci na koyon ilimi a irin abin da ake gamuwa da shi wani koyon ilimi to ya dore a cikin duhun jahilci har abada bai dorewa a cewa ya mai da kansa ba komai ba wajen koyon ilimi ko da sa'a daya to zai wanzu a cikin duhun jahilci har abada da kulli shay'in diraya wa dirayatu sharaf al'ada kowane abu yana daga abin da amfai abin da yake kukkugowa daga gare shi shi ita daukaka tana kukkugowa ne daga ladabi da kulli shay'in urwa wa urwatu zidda al'ada kowane abu yana da tasa igiyar igiyar daukaka igiyar isa ladabi zaki kalbaka bil adab kama tu zakin nara bil hadab ka hura zuciyarka da kula da ladubba kamar yadda kake hura wuta da kirare man lam yaktasib bil adabi ma la iktasaba bihi jamala wanda ladabinsa bai sa ya samu dukiya ba to ai zai samu kyau da sababin wannan ladabin man ba adabi na sabuhu na harabihi adabi wanda dangantakarsa ta zauna da shi ma'ana wanda shi ba dan kowa ba ne ba dan komai ba ne to iliminsa ko ladabinsa zai zabi da in yi tsaye ilimi sai ya zama komai a rayuwa man ta addaba wala hasaba lahu ala qawl adam bi ahli nasab wanda ya tsaye ladabi ya ilimi ko da ba shi da daukakan dangantaka ba shi da wata dangantaka to wannan ladabin da zai ko da yake yi sai ya riskar da shi da wa'anda suka isa da ma'abuta ladabin ga da ma'abuta dangantaka almuminu haisu ya yanbutu lamin haisu ya min haisu ya subutu lamin haisu ya subutu mummuni in za ka hukunci a kansa ka dubi inda yake tsayawa inda yake dagewa ba wai daga ina ya tsoro ba ko daga ina ya tsoro in shi ba mai dagewa ba ne a fuskantar rayuwa sai ya koma ba koman komai ba ko da ya tsoro daga waje maɗaukaki amma zama ba mai dagewa ba ne a wajen fuskantar rayuwa wa min hasu ya yujad la min hasu la daga inda aka same shi ne ba wai daga inda aka haife shi ba man kasura adabu sharuf wa in kana wariya wanda ladarinsa ya yawa sai ya zama ya ɗaukaka ko da shi kaskantacce ne wa kasurat hawa ilun nasi bukatun mutane ta yawaita zuwa gare shi wa in kana fakiran ko da talaka ne hasunul adab kan ladabi ya sun qabiha nafs yana boye mummunan dangantaka al'adab ya nubu adin nasar ladabi yana tsayawa matsayin dangantaka wa ja'atil ash'ar ya zo a waƙoƙi na larabawa faman hasabul maurusu la darra darruhu bi mutasamin illa bi ahara muktasar falaysa yasudu almar'u illa bi nafsihi wa in udda aba'un kiramun zawu hasab idza al'ud lam yusbil wa in kana shubatan min almusallati itadahu an-nas fil adab faman hasabul maurus dangantaka wadda take a bagado bata zamo bi mutasabbin za a lissafa da ita ba illa bi ahara sai fa in an hada da wata daukakar muktasab da dan adam shi a kansa zai tsaya ya nemo wa kansa la darra ruhu kada sanin sa ya kai ko ina in dai bai kula da yin abin da zai sa shi a kansa ya samu daukaka ba ko da bai gada ba balaysa yasudul mar'u illa bi nafsi mutum ba zamowa shugaba sai fa in shi a kansa yayi tattalin ya ake zamo samun shugabanci wai wanda aba'un kiramu ko da za a ce za a lissafa masa iyaye masu girma zawo hasan ma abuta daukaka ko shi dan waye in bai tattalin kansa ba sai ya koma kada kare a wato fadadde ba koman kome ba izal udu lam yuslim nan gashi yanzu idan bishiya ba ta yaya wa in kana shugatan min al-usulati ko da irin ta a ce suna yaya ita da hunna sul adam sai mutane su dinga lissafa wannan bishiyar a cikin bishiyar da ba abin da ya fi dacewa a yi da ita sai ko a yi kiraren wuta me amfanin bishiya ba ya'ya ai babban amfanin bishiya ya'ya min al-kalami aslika kun sharifa fa ma kafi min al-sharaf al-wiladu kun sharifa ka zamo madaukaki bin suka da kanka kai a kanka kai abinda kowa zai ce kai dinnan wani ne wani abu ne ba wai ka dubi asalinka ba fama ya tafi mina sharafin wulani haihuwa ba ta wadatarwa daga samun ɗaukaka kai ƙoƙari ka samu ɗaukaka ka dogara da cewa ai wane ne ya haife ni ko su wane ne suka haife ni ina jawahira duruha wa nuraruha hunna al-gaza'u li jawahiril adami inna al-jawahira haqiqa du'a du'ai duruha wato na ce lu'alu an ta wannan raruha da zinaranta hunnal gada'u shine abin karyawa li jawahiril adami ga mafi ɗaukakar ladun ba abinda ake nufi a nan shine duk wani abu da yake wata tsiya a duniyar nan to ba abin da zai hana a same shi ba abin da zai hana ka same shi in har kana da ilimi in har kana da ilimi to komai ma na iya sabuwa gare ka in ta adabta ya bunayya sagira kunta wa man tu'addu fil kubara'i in za a dafa ya bunayya sagira idan ka zamo mai ilimi mai koyon ilimi mai ladabi duk kana karami ya dana ko ce wa mantu adu fil kubara wata ran sai a dinga lissafa ka a cikin manya wa ma fi zarfi dudatin sada ya dumu dawaman da shi ya rusul hajar wa ma yahfizul insanu duk abin da dan adam duk abin da mutum ya haddace fi muddatin sada a zamanin da yake karami ya dumu zai dore dawaman na kashi irin yadda rubutu ke dorewa sai ya bisa hajar a busasshen dutse aka kankara dutse aka yi rubutu ya kake zato wannan iska ta zo ruwa ya zo sai dai su gama bugarsa amma yana nan to haka ma shi ilimi mali akali wa himmati hasabi ma na maulan wala ana arabi idan ta ma muntarin ila ahadin fa inna ni muntarin ila adami mali akali dukiyata hankali na ni ba da wata dukiya nake tunkaho ba ina tunkaho ne da hankali na wa himmati hasabi in mata ita ce ɗaukaka ta dangantaka ta ma ana maula ni ba ina tutiya da cewa aini ba wanda ba balarabe ba ne wala ana arabi haka nan ba na tutiya da cewa ni balarabe ne idan ta mamun ta min ila hadi in wani ne mu dangantaka zuwa wani wani yana tunkawa da cewa ai shi dan wane ne shi dan wane ne bayan ne mun ta min ila hadi to ni ɗaukaka ta shine dangantakaina ga ilimina ga ladabina wannan shine babbar ɗaukaka ta ba to alam da sai ta shi fil buhari babu farlin ilmi ko to sai ihayatul islam ina za a tashi tunda na aka da wani ko